السميع الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كاوم يو أشرين دا هدوغ وتن المحرم إجراء النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديدة داري هدو دا أربعين دا أكو كما يو دياغ وتن ترع ميلادية دبو بيو دا أشرين دا دياغ a wannan majalisi namu mai tarin albarka da muke karatun waɗannan littafai farawa da littafin rijalun wa nisa'un haular rasuli sallallahu alaihi wasallam muna cikin sirar sahabiya ta 24 a jerin sahabbai mata wato nana ummu warqat bintul harith ummu warqata bintul harith mun jiwo wace ce ita an faɗa mana irin matsayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata a inda ta zama limaniya a gidanta tana jin yan uwanta mata sallah shine mala ya ci gaba da cewa wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama hina gaza badran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance lokacin da ya yakin bada a shekara ta biyu qalat lah sai na na ummu warqata radiyallahu anha sai ta ce ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan li fa akhruja ma'ak ya ma'aikin Allah ka mini izini in fita yakin nan tare da kai fa udawiya jarhakum waɗanda suka ji ciwo a cikinku sai in zama na musu magani aljarha jam'u jarih wanda aka ji masa ciwo ay allazi usiba bil jurh wanda aka ji ma ciwo kenan ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin badar a yakin badar shekara ta biyu ya ba ta izini ta je yaki tare da shi aikin da za ta yi na farko shine ta ce udawi wa udawi ya jahaku waɗanda za a ji ma ciwo sai rika sa musu magani in wanke musu ciwo in musu magani wa umar riba marzaku sannan waɗanda ba su da lafiya kuma in yi jinyarsu kaga nas kenan waɗanda aka ji ma ciwo ta kula da ciwon ta wanke ta sa magani sannan kuma ta rika bin ciwon tana ganin me ya kamata a masa na kula sannan waɗanda ba su da lafiya rashin lafiyan da ba ciwo aka ji musu ba ita kuma ce jinyarsu su kuma ce jinyarsu wannan shine abin da ta nema wajen annabi sallallahu alaihi wasallam la'alla Allah azza wa jalla yuhdi ilayya shahada sannan babban buri na fata na babba shine ina fatan Allah subhanahu wa ta'ala watakila ya min kyauta shahada a kashe ni a wannan yaƙi ya rasu kaga ke wannan kaga yana nuna jarumtatta da kuma girma da take da shi da kuma yadda ta kai matsayi a cin uluwul himma sannan fatan shahada sunna ne fatan shahada da yin addu'a wannan an sha mana bayaninsa mutum ya addu'a ya ce Allah ya azurta shi da shahada sunna ne an yadda da haka ana so kuma manzon sama ya ce wanda ya roki Allah ya bashi shahada man sa'ala Allah ash-shahadata khalisan min qalbihi nala manzilata ash-shuhada'i wa in mata ala firashi duk wanda ya roki Allah cewa Allah ya bashi shahada da ikhlasi dan Allah to Allah zai ba shi matsayin shahidai wa in mata ala firashi ko da ya rasu akan gadon shi Allah zai sa shi zama cikin shahidai to sai ta ce haka qala sai manzo sama ce inna Allah azza wa jalla muhdil laki shahadata shi Allah ya mun wahayi ya riga ma ya miki kyautar shahada shahada zaki shahada zaki amma za mu ji shahadar ta ba a wajen yaƙi za ta rasu ba kun ga Allah ya cika mata burinta sannan kuma hadisin manzala sama ya gazgantu a kanta nala manzilata shuhada'i wa in mata ala firashi ba a wajen yaƙi za a kashe ta ba kamar yadda za mu gani insha Allah wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amaraha an ta umma ahla dariha annabi sallallahu alaihi wasallam ya bata umarni cewa mutanen gidanta mata ta rika jan su sallah ta zama limamiyarsu wanda mun yi wannan batun a baya cewa kauli rajihi ya halatta mace ta zama limamiya amma ga ƴan uwanta mata kawai sannan ko ba za ta shiga gaba ba sai dai su zauna su tsaya a sahu daya haka sunna ta tabbatar mace za ta iya limanci ga ƴan uwanta mata sannan ba za ta shiga gabansu ba sai dai su zauna a sahu guda su tsaya a sahu guda to manzon sama ya umarce ta da ta riƙa jan sallah ga mutanen gidanta hatta hatta ada alaiha jariyatun wa gulamun laha ana nan tana rayuwa har aka samu wani aka samu wata baiwata jariya baiwata wa gulamun da kuma yaranta bawanta ada suka yi mata ta'addanci kuma tuntuna akwai shaidanu tuntuni zamanin zamanin sayyidina Umar ne kanat qad dabbarathuma ta musu tadbir ta ce in in tara su to sun zama yaya ta ce in Allah ya sa na rasu to kun zama yaya saboda haka fastajala al-amra qabla awanihi lokacin abu bai yi ba sai suka yi gaggawa sai suka kashe ta faqatalaha kawai sai suka zo suka kashe ta fi imarati Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a zamanin khalifancin Sayyidina Umar al-Imam Abu Dawud ya ruwaito a cikin sunan ɗinsa yadda suka kashe ta abinda suka yi shine suka samu wani bargo katon bargo sai suka je suka danne ta da shi suka danne ta har sai da ta cika ran dare yana da yan ta'adda la shirya faqila aka ce inna umma warqata qad qatalaha gulamuha wa jariyatuha aka zo aka fada ma sayyidina umar radiyallahu anhu cewa nana ummu warqa da bawanta namiji da baiwarta mace sun haɗu sun haɗa baki sun kashe ta faƙala umaru sai sayyidina umar ya ce sadaka rasulullah ya ce manzala sama ya gaskiya kana ya ƙu so tari annabi sallallahu alaihi sama yakan ce mana in taliqu bina nazuru shahida ku zo mu tafi mu je mu ziyarci waccan shahidiya tun manzala sama yana da rai dama ba ta roƙa ba kaga da ta roƙa cewa ta je yakin badar tana fatan Allah madaukakin sarki ya azurta ta da shahada manzal sama ya ce Allah ya riga ya azurta ki da shahada to tun manzal sama yana da rai sai yana kiranta da shahida ya sha ce masu sayyidina Umar ku zo mu je mu ziyarci shahidiyan nan nana ummu waraka to amma bata samu wannan shahada ba sai zamanin sayyidina Umar radiyallahu anhu bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekaru goma sha sannan Allah madaukakin sarki ya cika mata wannan burin nata waɗannan shedanin suka kashe ta rahimahullah mala yace Allah ya jikanta wa fi sunani abi daud ya zo a cikin sunan abi daud da isnadi hasan an ummi waraqata daga ita ummu waraqah أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بدرا من زن الله صلى الله عليه وسلم لوكش دياك إن بدر قالت تشي قلت له نشي ما معك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله izalli fil ghazwi ma'ak ya ma'aikin Allah ka mini izini in je yaki tare da kai la'alla Allah an yarzuqani shahadatan ina fatan Allah subhanahu wata'ala ya azurta ni da shahada tace ma manzo Allah sama kamar yadda aka faɗa mana a baya qala sai manzo Allah sama yace irri fi baitiki ki zauna a gida ba sai kin je jihadi ba fa inna allaha yarzuqi yarzuquki shahadata Allah ya mun wahayi cewa zai azurta ki da shahada qalat tace fa kanat tusamma shahida sai ta zama kawai ana ce mata shahida manzon sama ya riga ya faɗa mata ya sanar da ita cewa za ta samu shahada to sai zama kawai ma ana mata laƙabi da ash-shahida to amma hakan bai faru ba sai zamanin sayyidina Umar qala mai riwaya ya ce wa kanat qad qara'at alqur'ana tana ɗaya daga cikin sahabbai waɗanda suka haddace alqur'ani tun annabi sallallahu alaihi yana da rai wanda mun yi batun su wasu malamai suna ganin cewa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen da suka haddace alqur'ani cif ba su wuce talatin ba to amma da aka je yakin yamama zamanin sayyidina abubakar radiyallahu anhu to hakan ya ci karo da wannan magana ta waɗannan malaman domin abin da suke faɗa ana jin an kashe ƙwarra'u mahaddata alƙur'ani waɗanda sun haddace alƙur'ani cif sun kai saba'in a wata riwaya ma aka ce ɗari bakwai to kaga magana cewa su talatin tana da rauni duk da cewa malaman hadisi da yawa da malaman sira sun tafi akan wannan ƙaulin hadda al-imamu suyuti fahimtarsa kenan a cikin littafansa guda biyu da tadribin rawi da kuma alfiyarsa suna ganin cewa sahabban da suka haddace hadisai a Qur'ani baki ɗaya guda 30 ne a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to to ita dai ummu waraka tana cin waɗannan ko da 30 din ne to tana cin waɗanda aka lissafa fasta'zanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sai ta nemi izinin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam an tattakhidha fi dariha mu'azzina da tariki ta samu ladan a gidanta ta samu ladani wanda zai ka kiran sallah fa azina laha sai manzo Allah sama ya bata izini cewa ta kafa masallaci a gidanta in lokacin sallah yayi sai a samu wanda zai kira sallah sai ta ja sallah amma ba za ta ja maza ba قال وكانت دبرت غلاما وجارية sannan daga cikin kyakkyawar ɗabi'ar ta kyakkyawan halinta ta yi ma bawa da namiji da baiwa mace tadbiri ta ce an tuma hurrami duburi idan na mutu to kun zama yantattu bayana wanda tadbiri yana ɗaya daga cikin hanyoyin yanta bayi da musulunci yake so so da haka sai suka ga kawai tafiya ta musu tsawo ta dade bata mutu ba shikenan faqama ilaiha faghammaha biqatifati saboda haka kawai faghammaha sai suka danne ta suka taushe mata numfashi biqatifatin da wata riga wadda ake lulluba da ita in za a kwanta kaga bargo kenan laha kuma rigar ta tace hatta matat har sai da taras wa zahaba kuma sai suka gudu suka gudu amma za ku ji bambancin da da yanzu fa asbaha umar sayyidina umar ya wayi gari aka zo da labari cewa ai sahabiyar annabi sallallahu alaihi wasallam mai daraja mahaddaciya alqur'ani ala rammiya gashi abinda waɗanda ake zargi sun kashe ta yaranta guda biyu bayinta da namiji da mace kuma ta musu alkhairi ta ce in ta rasu to sun zama ƴaƴa shikenan da aka wayi gari faqaman nasu faqama fin nas sai sayyidina Umar radiyallahu anhu ya tashi a cikin masallaci a gaban mutane zai jawabi faqala sai ya ce man kana indahu min hazain ilmun duk wanda a cikin ku ya kasance yana da wani ilimi da ya sani game da waɗannan mutanen guda biyu wanda suka yi wannan mummunan aikin na ta'addanci suka kashe wannan baiwar Allah wanda take nufin su da alkhairi aw man ra'ahu ma ko kuma wanda ya gansu falyaji bihima to ya kama nasu saboda shi dan ta'adda ba a yin sakaci da shi ana yi ma dan ta'adda sakaci to shi ke shi dan ta'adda abin da ake mishi ne ai ta mai lugudan wuta ai ta mishi lugudan wuta har ya ji da kansa ya dawo ya ce ya tuba to in ya dawo ya ce ya tuba sai a duba a ga tuban nashi na gaskiya ne ko ba tuban gaske bane domin kowa tuba dan wuya ai ba lada haka bahaushe ma ya ce so da haka sayyidina Umar ya bada ka'ida ya ce duk wanda yake da wani ilimi yake da labari ko ya gansu falyaji bihima a zo da su so da haka ana nan kawai sai ga su an zo da su an kamo su la'anannin Allah fa amara bihima fasuliba sayyidina Umar yana kawo ana kawo su sai ce abinda za a musu shine a kyafe su a gicciye su a gicciye su a samu a sami icce a daure su a jiki in aka daure su a jiki sai a zo a tille musu kai a haka shine ai taslibi ai so da kafa suli ba sai aka gicciye su fakana awwala maslubin bil madinati sai suka zama su ne farkon waɗanda aka fara gicciyewa a garin Madina inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu to kaga sai aka yi taslibun to haka ake madan ta'adda ka ake madan ta'adda baiwa Allah ta yi muku tadbiri ta baku tana da haƙƙin da in ta mutu suna na a bayi gado za a sa su yadda za a raba akuya da sauran tsummo kara a sa su a ce mallakar wane ne to har da su fa to amma saboda kyakkyawan hali irin na sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai su kai to shi kuma dama bawa mafi yawanci masharranci ne la tashtaghi abda illa wal asa ma'ahu innal abida la anjasum manakidu shi yasa aka ce in zaka sai bawa to kar ka siyo shi ba sanda ka siyo shi da sandar dukan shi ba abin da ke biyar da shi sai duka kaga shine wannan to wannan baiwa Allah suka kashe ta ta yi shahada kuma manzo Allah sama ya tabbatar da cewa ita shahidiya ce tana cin yan aljanna waɗanda suka samu aka faɗi sunansu cewa yan aljanna ne su tun suna da rai Allah ya ƙara mata yadda Allah subhanahu wata'ala ya ƙara mata daraja Allah madaukakin sarki ya ƙara mana san sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine takaitaccen tarihi ko kuma takaitacciyar sira da mala ya tattara a cikin wannan littafi na wannan baiwar Allah as-sayyidatu ummu waraqata bintul harith radiyallahu ta'ala anha wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in